الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta asabar sha biyar ga watan zulƙa'ada jira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1440 da biyu wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2021 za mu ci gaba da darasi na hudu a cikin littafin alfiyatu tauhid na walidu bin rashid as-sa'idani hafizahullah a wanda mun tsaya kan baiti na 96 kuma a kansa za mu tashi Allah ta'ala shi mana jagora tumanin ya ce wallahu ya hami abdahu wa yu'idahu من كل شر إلا جال عياذتي والله فمن استعاذ بميت أو غائب أو كان ذا عجز يبوء بردتي ومن استعاذ بقادر وبحاضر لا بأس في هذا بنص الشرعة malam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du yace wallahu Allah subhanahu wa ta'ala yahmi 'abdahu yana ba bawan sakariya wa yu'iduhu kuma ya tsare shi daga duk wani abu da shi bawan yake jin tsoro shine min kulli sharrin daga dukkan wani sharri laja ai laja'a da shi bawan ya nemi fakewa li'iyazatin ko li'iyazati domin neman tsaron tsaro ko kariyar ubangiji to wannan ci gaba ne da bayani akan al-isti'aza bayan an yi addu'a sannan an yi alzabhu an yi alkhawfu da sharhohinsu da bayanansu yanzu kuma za a ci gaba da bayani akan neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma da kashe-kashensa faman ista'aba duk wanda ya nemi tsari bi mayyitin da matacce mutum ya mutu kuma wai sai ka zo kana neman wai ya baka tsaro al-isti'aba shine ka nemi tsari daga wani sharri kai ya same ka shine talabul auza neman kariya daga duk wani abu da yake cutarwa wannan ana kiransa da al-isti'aza to idan mutum ya mutu sai ya dinga ambatar sunansa ko ya je wajen kabarinsa yana cewa ya wani ka bani tsaro ko ka bani kariya au ga'ibin ko kuma wanda baya tare da kai wanda ya fahu daga gare ka ko da yana raye kila kai kana wata ƙasa shi yana wata ƙasa ko kana wani gari shi yana wani gari ta yadda babu wani abu da ya haɗa ku au kana za ajizin ko kuma ya kasance gajiyayye akan abin da kai kake neman sai baka agajinsa to duk wanda ya dauke irin wannan isti'aza ya bu'u bi riddati malici zai koma da ridda zai koma da ridda wannan aka samu guda uku neman kariyar mamaci neman kariyar mutumin da bai tare da kai ko da yana da iko da abin saboda ko ka kira shi bai ji ko kuma a'a yana tare da kai raye yake amma abin da kake neman ya baka kariya a kansa shi ba ya fi karfinsa to duka su duk wanda mutum ya yi ya yi ridda to wannan kenan wa manista ya zabe kadiri shi kuma wanda ya nemi tsare wanda yake da iko akan abin wa bi hadirin kuma yana nan yana da ikon ya kare ka daga wannan abin sannan kuma yana tare da kai tula ba asa babu laihi fi haza akan wannan bi nassi shari'ati tare da nassi na shari'a babu laifi ka yi wannan saboda nassi ya zo na shari'a kan cewa wannan abin ba laifi ba ne ba laifi ba ne me yasa ya zan ba laifi ba saboda ya cika sharuɗan isti'aza kenan isti'aza kashi biyu ce akwai wadda shirka ce akwai wadda kuma ba shirka ba ce neman taimako ne daga Allah subhanahu a neman taimako ne daga wani Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga abin da yake da iko a kansa to wannan ba malamin da ya ce in ka yi haka wai kayi shirka a kayi ridda yana cikin nau'in isti'aza wadda ya halatta ka nema ga wani ya yi maka ina misali kamar wani ya zo zai cutar da kai ba ka da ƙarfin da za ka ishe shi ga wani can shi kuma yana da wannan ƙarfin sai ka kira shi don ya baka agaji kamar ka ga ɓarawo gidanka sai ka kira ka kira hukuma 'yan sanda ko sojoji matsalar so su baka to wannan isti'aza babu laifi a kanta saboda suna nan sannan abin da kan nema gare su kuma suna da iko a kansa an fahimci wannan to wannan isti'aza babu matsala a cikinta to sai ci gaba da cewa ya zo magana akan isti'aza eh isti'aza kala biyu ce akwai al-isti'aza ash-shirkiyya eh shine ya kawo ta yace takan zo fuska ɗaya daga cikin fuskoki guda uku shine in an nemi isti'aza gawa mamaci aga shirkun bigab din nazar kan cewa yana da iko da abin ko bai da iko tunda ya riga ya mutu ba ga da iko akai ba na biyu isti'aza ga wanda baya tare da kai kuma saƙonka baya kai masa shi ma ko da da ruwa ne ko bin ruwa to shi ma wannan shirka ne sannan na uku neman isti'aza ga mutum hadirin amma kuma laisa bi kadiri bai da iko ga wannan ga wannan abu bai iya kare ka daga wannan kamar cuta misali ko abin da ya kama da wannan to babu wanda zai iya kare ka daga cutar da Allah ya rubuta za ta same ka amma ka nemi tsari ga mutum yana tare da kai kuma yana da iko ga wannan abu wannan babu laifi irin wanda muke yi ga hukuma da makamantansu ba malamin da ya ce wannan shirka ne to sai al-isti'ana وإذا استعنت على أمورك بال yace wa idan sta'anta idan za ka nemi taimako wannan sinin sinin talashi in za ka nemi taimako wannan ana kiranta da alisti'ana waccan kuma al-isti'aza ala umurika akan al'amuranka billahi ga Allah wal tubshir kayi farin ciki kayi bushara bi khabri i'anati tare da alkhairi na taimako ma'ana Allah zai zai zai taimake ka akan wannan abu ba bukata a yi musu magana a kyale su kawai a bari dai mu yi karatun mu eh a bar su mu yi karatu kawai ba da falkhairu fi yadihi alkhairi gaba ɗai yana hannun ubangiji bi amrin nafizin ba matsala imani a bari mu yi karatun mu bi amrin tare da wani al'amari na fizin wanda yake mai zautuwa ma'ana duk wani abu da kake tunanin wani na iya baka to hannun allah yake kaga babu bukatar sai ka je ka neme shi hannun wani ko da za ka nema hannun wani ne cikin nau'in abin da ya halatta ka nema to ka fara gaya wa allah ka fara gaya wa ubangiji yawwa awwalan sannan kana iya ka abin nan ita ma za a yi bayani a ƙasa nata ya ce in ƙala domin shi allah subhanahu wa ta'ala in ya ce kun kasance lishe ga wani abu kana to abin nan yana kasancewa la mahalata abin nan sai ya faru duk sanda allah ya ce ma abu zamo to abin nan yana zama فمن استعان بأي خلق عاجز amma duk wanda ya nemi taimakon wani halitta ko wani iri ne ajizin kuma halittar nan gajiyayye ne an masta'ana bihi akan abin da ya nemi taimakonsa daga gare shi to fa shirku sarahati wannan shirka ne ƙarar kamar yadda aka yi ga isti'aza in kan nemi wani ya taimaka ma kan abin da bai iyawa ya fi ƙarfinsa to wannan shirka ne wannan shirka ne bai halatta ka neme shi ga wani ba kamar samun albarka ga kasuwancinka ko ga rayuwarka da makamantarsu wannan ba wanda zai iya maka shi in ba Allah ba to in ka ce ka neme shi hannun wani ko boka ko malamin tsibbo ko wani wali to haza shirku don bai iyawa wannan ya banta ga Allah subhanahu wa ta'ala sai baka misali kama nista'ana bi ga'ibin an kama wanda ya neme taimakon wanda ya hoku daga gare shi bai tare da shi amma kuma yana kiran suna ne ya tallafa mai waliwa ne zan yi aure a dafa mana a sa mana hannu kuma waliyin gabe tare da shi ko ya kira sunayen aljanu ko sunayen annaba ko mala'iku duk wanda ya kira daga cikinsu to ya yi shirka saboda waɗannan ba sa tare da shi kuma abin ma ba hannunsu ya kira ka nemi taimako wurin Allah Allah ya sa ma albarka albarkatu min Allah albarka tana wurin Allah shi ne wa man da wanda ya ati yake zuwa liƙabrin ga ƙabari ya sta'inu ya nemi taimako bi mai yiti da mamaci shi ma mushriki kama wanda zai zo wajen ƙabari na shiru ko waliwa ne ya ce a sa masa albarka zai yi aure ko zai yi kasuwanci ko zai yi aikin gwamnati ko zai yi buɗe kamfani ko zai yi waye to haza shirku wanda yi wannan ya yi shirka dubin gawa ba abin da za ta iya maka to shi yasa abin da muke yawan maimaitawa a fatiha iyaka na abudu wa iyaka na kai kaɗai muke neman taimakon ka kan abin da ba wanda ke da iko a kansa sai kai haka hadisi abdullahi da abbas ke jami'in tirmidhi da wasu da imami ahmad idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako kan abin da ba wanda ke da iko a kansa sai Allah to ka nemi taimakon Allah kar ka nemi taimakon kowa to wannan tauhidi to wannan shine kashe-kashen al-isti'ana ko dai mutum ya nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a dukkanin al'amuransa ya zantu abin da ya same ka kai kowa ba ka kai masai Allah to wannan shi ne tsintsar tauhidi tsintsar tauhidi na biyu al-isti'aza bil amwat ay al-isti'ana bil amwat neman taimakon matattu wannan shirku ne kada duk abin da zaka neman zaka nemi taimakon sa daga mutumin da yake ya mutu kowane irin abu ne to wannan shirka ne nau'i na uku al-isti'anatu bil hayy al-ghaib alayka ka nemi taimakon mutumin da raye yake amma bai tare da kuma lokacin da ka buɗe baki ka faɗi buƙatar ka saƙon ba zai kai masa ba ba waya ka kira ba ba wani kan ba saƙo ya je gaya masa ba kawai dai daga sauti ka yi ya wali wani yi min kaza sai al-isti'aza bil hayy al-hadir fil amr alladhi la yaqdiru shi kuma raye yake kuma yana tare da kai amma abin da ya fi karfin sa yawa kamar za ka buɗe sana'a sai ka je wajen malam ka ce wai a sama albarka shirka ne ba malam bai da albarka ya dai roƙan ma Allah ya roƙan ma Allah Allah ya sa ma albarka wannan ya halatta amma malam a sa na albarka to ce albarka gare albarkarsa ba mu ta'addiya ba ce lazima ce karan kansa shi kaga an gani ya ce bai da albarka ma'ana bai da albarkar da zai iya ɗauka ya ba wani amma shi karan kan rayuwarsa yana iya yana da albarka amma albarkar salazima ce amma albarkar da za a rarraba mu mutane a bawa ne a bawa ne a bawa ne ba mai ita sai Allah to wannan shi ne na ƙarshe shi ne alisti'ana a bilhayi da hadiri fil amri lazi ya ƙadiru to haza ja'izu mutum yana tare da kai kuma yana da iko kan abin da za ka nemi taimako babu komi zai iya eh kila kayan kayan ka kake son ka sa a mota sai ya taimaka maka a komai eh wannan gaga yana da iko a kai to sai alistigasa to mahallin shahid saboda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwa wa idza staghasta in zaka nemi agaji shi kuma al istigasa talabul gausi neman agaji akan ayayi ma wani bala'i da ya auku a kanka wannan shi ake kira neman agaji jama'a na shiga tashin hankali a taimaka ni to ina na kiransa istigasa istigasa shi sai in musiba ta auku shi yana da alaka ne kawai da aukuwar musiba sabanin isti'ana shi kuma isti'aza abin bai same ka ba a tare maka shi kan same ka shi ya isti'aza kama a baka laya a ce barayi ba za su same ba za su yi masu ba isti'aza ne wannan haramun shi kuma isti'ana abu ne wanda kake son a baka na alkhairi sai a ɗauko shi a baka istigasa shi kuma ya taƙaita akan a yayi maka wata cuta da take tare da kai to shi ne ya ce in za ka nemi agaji faduna kalbaba faduna kalbaba to ka nufi wata ƙofa ka nisanci wata ƙofa la yi ƙanna wannan kofa ba a rufe ta wa abshiran kuma ka yi bishara bi igasati da cewa lalle in ka je wannan kofa za a baka agaji a'a ni abinda nake nufi bihi da wannan kofa babal karim ƙofar Allah mai karanci falaisa min hajbin ƙofar Allah ba ta da wani shamaki wala ɗardin kuma ba a korar kowa wani bai zuwa a ce kai jaye ba daga da wurin ƙofar ubangiji ba a korar kowa anil bawwabati daga waɗanda kan wannan gate masu hako masu tsaron ƙofa su ake kira albawaba to ba a koran mutane daga barinsu su murna ma su kai da kai sadda za ka zo wayanda Allah ya sanya su zamo man ga ƙofofinsa to murna ma suke yi gabawa in ya zo wannan ƙofar bayan ƙofofin ciyamomin garinku da gwamnoni na ba tana zuwa na kai da gaba mutane wuri dan wahage la tastagis bil khalq karka nemi agajin halittu fil amri cikin al'amari laysat lahum fi sha'anihi min qudrati wanda su halittu ba su da iko game da wannan sha'ani fata zilla fi hufarin sai ka zami ka darji kai talalabiya a cikin ramu shine hufari jam'u hufratin min shirki ramun shirka allazi huwa wanda shi shirkan nan yuhbitu al'amala yana rushe ayyukan alkhairi bil kulliyati gaba daya duk shirkan nan da ake magana rana guda kai ta duk abin da kai baya rushe da salloli da sadaka da biyayya ga iyaye da karatu alkurani da neman komai ya rushe haba'an manzura wannan shine munin shirka yanzu ka dawo fresh sai tarin ta fuskar ta fuskar zuni abin nan lada fayil ɗinka komai babu amma kuma na zunubi yana nan dankare to shirka ke duk wani nau'in alkhairi da kasar kayi a duniya to ladar da an ka baka da kana yin shirka za a Allah zai ba da umarni a goge wannan fayil shi kuma na zunubi sai a ƙara buɗa shi sai a lodo lofin shirkar a loda aji illa shirka ga zunubi ga goge kyawawan ayyuka to karkare na shirka komai zama ta kaɗan ka guje ta to shi sa ga mutum yana ƙoƙarin bada cikin shirka ka tausaya mai ka tausaya mai shi in kana da hanyar da za ka agaza masa taimaka masa kai ya yi hasara to yanzu ibada shekara ashirin ko ashirin da biyar kwana nawa za ka mai sheta kwana nawa za ka yi ka mai sheta tun da wani aiki alkhairin ma yana yiwa ba za ka taɓa yin irinsa ba kaɗai ba za ka taɓa yi to ya zo ya rushe ya zo ya rushe allah ya sauwaka shirka kenan wahid ila haka ka kaɗaita Allahn kabir raja'i to sai bayani a ka raja kashe-kashen istigasa shi ma irin na isti'ana ce irin na isti'ana ne wahid ilahaka ka kaɗaita Allahnka bir raja'i da ƙaunar rahama fa innahu domin shi Allah huwa khairu shine mafi alkhairin man yurja wanda ake ƙauna lidaf'i karihati da tunkuɗe abin ƙyama duk wani abu na ƙyama to Allah ake fatan ya tunkuɗe shi ba wani bawa ba wallahi na rantse da Allah law sadaqa al-ibad raja'ahum da bayi sun gasganta ƙaunarsu ga Allah sun saka a ransu komai Allah na iya musu kuma da gaske tumahtaju li ayyati hajati da babu wata bukata da za ta yi saura gare su da duk bukatun Allah ya biya ba ma sai sun roƙa ba abin da yasa kaga muna cikin wahala mun rasa kaza mun rasa kaza mun rasa kaza kaunan mu ga Allah abba ta gaskiya ba ba mu yadda da cewa komi Allah na iya yi ba to shi kawo mana bala'i mun ɗauka cewa akwai wasu abubuwa wa in ba da wane da wane da wane ba za su samu ba yanzu wani shi yana ganin in ba da wane ba ma bai iya rayuwa to wannan ya za a iya samu biyan bukatoci ne ga Allah amma in ka sa ma ranka komi Allah na iya duk abin da ya ba wani zai iya baka to wala ka huta za ka waye gari a hankali a hankali wata bu- sai ka lalabe wai duniya wace bukata gara sai ka ga babu duk Allah ya biya ba wai sai ka yi addu'a ba to amma kaunar mu da Allah fatan samun alkhairin mu daga Allah da rahama shi ya kawo mana matsala shi yasa muke ta wahala Najeriya mun zo lokacin zaɓe lokacin kamfe an ce wa- wane da wane su za su gyara Najeriya sai mun karabu da Allah aka zo aka ba su sai Allah ya nuna musu ba su iyawa cuta na sauka abu mai sauki su hana amma ba su iyawa don a yi muna wa'azi shi yasa kai Allah ya muna wannan to wannan kaɗai bai samu ƙara imani ba to in zaɓe ya zo zaɓi wanda kake tsammanin zai yi abin kirki amma kaka dogara gare shi wallahi ka dogara ga Allah ka dai kyautata mai zato kuma ka roƙi Allah ya taimake shi to lokacin Najeriya ta gurɓace sai aka ce ba wanda zai iya gyara ta sai wani ko ba haka suke faɗi ba wasu to sai Allah ya bashi sai Allah ya lalata al'amura a hannunsa eh shirka mun kai ta rububiyya shi yasa Allah ya turo mana bala'i sai ka mana fitintunin da ma ba mu san su ba min qabl ba mu taba tunanin za su faru ba a to ai karatun kenan karatun kenan karatun kenan to wannan sifa ce ta Allah in musiba ta auku shine abin da malam ka nufi a koma ga kofar ubangiji sosai ya yi ya yi- ya yi shirka in dai shuruɗu shuruɗu na zartar da hukunci sun tabbata gare shi ya yi za mu karanta su guda shida ne eh to duk dai za a za mu zo in suna da uzuri za ku je in ba su da za a za a ji amma dai yanzu muna magana ne akan ƙabiya ɗin hukuncin abin shi shirka ne kuma shi ya turo bala'i dama a ta- takafiru ka ayyana wani ka ce kafiri ne to wannan sai da shiru amma ƙadiyya kaza kaza za ka ce shirka ne to sharuɗan su za a aza duk wanda sun ka hau kai ne shi ke ya tabbata kafiri to shi ne wallahi lau sadaqal ibadu raja'ahum lillahi mahtaju li ayyati hajati yake na an hunta in alaka kana da kyau tsakaninka da ubangiji ina ruwanka da zuwa wajen wani Allah ya sauwaka to wannan arraja'u kenan sai ce lakinna sai dai abinda yasa an ka shiga bala'i to bari ku ji wannan magana tana da alaka da mu minhum cikin halittu man ta'allaka qalbuhu akwai wanda zuciyar shi ta ratayu bil khalqi da halitta kan cewa zai iya yi masa wani abu ya rataye zuciya ta ga wani na jin cewa wani zai iya kawo mai maslaha kaza zai iya kawo mai gyara kaza zai iya kawo mai canji kaza khuzulana kuma saboda taɓewa fa ba a bishike wata ƙarshe sai ya dawo da tsiya wanga da ya rataye zuciya ta ya kawo mai alkhairi bai iya ba Allah ya nuna mai shi agwani kaga bai samu biyan bukata ba sannan kuma ga azaba da rashin arziki to amma inda mun rataye zukatanmu ga Allah to wanga ba za ta faru ba sai ce miskinu talakka ne man yarju da'ifan wanda yake kaunar mutumin da adda rauni ko mai rauni ajizan kuma gajiyayye wai zo ya gyara masa maslaharsa wannan miskini ne a tausaya masa kaga fa adaa kullu nasibihi ya lalata duk wani rabo ne na alkhairi bi hamaqati tare da wauta da dolanci la siyama mala yace balle ma inda wautar ta fitowa fili in kana yarju mayyitan in ya zama wanda yake kauna mamaci ne matacce ne au ga'iban ko bai tare da shi fa hakum alaihi bi riddati to wannan kai hukunci kan cewa shi yayi ridda kada in kuma yana raye abin ya fi ƙarfinsa to shi ma ka yi hukunci a kansa cewa ya yi ridda sun haka abin da mun ka azawa shugabanni sufofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala tun da ƙasa lalacewa na ta to wa ka iya gyara barna irin wannan in ba Allah ba to wasu sun ga dinga kirari da an hawa wata uku shi kenan to kai ne Allah? to duk wannan shirkun ne fi rububiya ka bi asbabu ka roƙi Allah ya taimaka maka wato abinda malam ke son mu fahimta da shi duk abinda za a yi kar zuciya ta rabu da Allah kar zuciya ta rataye da wani ba Allah ba ko iyayenka ka rataye zuciyarka wai in babu su ba za ka rayu ba to kayi shirka kayi ridda yana da kyau kusan wannan la'akari da su ka baka abinci su ka yi ma sutura su ka yi ma komai karata yawa zuciya kawai in ba da su ba Allah ba zai iya raya ka ba wannan ridda ne gabale shi wa gabanni sai dai ka sawa rayuwarka Allah zai iya raya ka su za su zama wa sabab su sabab ne kawai don ko da su ko ba da su ba Allah ya nufin ka rayu za ka rayu ko da su ko ba da su ba Allah ya nufin ka mutu za ka mutu to ashe kaga abin ba hannunsa yake ba hannun Allah yake hannun Allah yake to sai annazu bakanci alwashi haza wa sarfin nazari lil makhluqi to haza wannan wa sarfin nazari juya bakanci alwashi lil makhluqi ga abin halitta fi hukumin shari'ati a cikin hukuncin shari'a riddatun to shi ma riddani fita daga musulunci annazuru shine ka wajabta ma kanka wata ibara wadda ba wajibi ce gare ka ba sai ka dolanta ma kanka cewa abu kaza wajibi ne gare ni in ni jaraba ni ci jaraba ta yi kyau eh zan yi sallar nafila kaza ko zan karanci hizifi kaza ko zan yi sadaka wannan shine bakanci to ba a yi ne ga kowa sai ga Allah ba a yi ne ga kowa sai ga Allah idan ka ce misali inda ce jarabawa ko zan yi wa iyaye zan yi sadaka ga iyayena to wannan shirka ne shirka ne sai dai ka yi wa Allah sadaka Allah ake wa sadaka sadaka kuma ibada ce ko zan yi wa iyayena nafila wannan shirka ne sai dai ka ce za ka yi wa Allah nafila in ka yi gama sai ka ce ka ba su kyautar lada ha za yi juzu in ka yi ibada ka gama lada sai ka ce na ba wa ne a wannan shi aka ba a yin haka sai dai in yayi sadaka ladan sai ya bayar da ita kyauta lada ake ba iyaye Allah ya ba iyaye na ladat yayi ka fahimta yawa amma ba kan ce kaza da ni iyaye na ne wa ba Allah ba shi ake magana a kai ko malami na wani ko shugaba wani wannan shi ake magana cewa riddani na bi adillati kuma wannan duka dalilai suka zo suka yi bayani ba ana magana ne da kaba ayyan yakun kuma kowane iri ne wannan mutum komi matsayinsa zai da ya kasance ina misali kan nazari lil badawi kamar kai bakance ga ahmadu badawi eh su baye shi albadawi sun ce wani shakun abin da kasun gumin waliyi ne da an kai a misara an ce yana kwana arba'in bai ci ba bai sha ba bai yi kashi bai yi fitsari ba kuma bai yi bacci ba wannan daga cikin karamarsa kuma yana raya matacci duk sun fada to saboda wannan karamomi sai suka waye gari a misira ɗin ma har zuwa suka yi wajen kabari ne suna yi masa bakanci suna sadaka gare shi suna abin da sauransu in allah ya kaza to zan yi ibada kaza ga ahmadu badawi ashehu ahmadu badawi in matata ta haihu kaza da kaza da sauransu har yanzu ba su canza ba na a sosai ana magana sosai kwarai nuna ya abin yana da sauƙi aure la'ayi da rusi ko kuma ga shehi al'ai da rusi shi ma wani babban wali a masar shi ma an kai shi yana da karamomi kala-kala da suke ambata cikin littattafai to a azam zallati yin bakance ga ire-iren wa'annan da makamantansu wato talalabiya ce mafi girma zamewa ne daga musulunci daga tafidi saboda haka za ka yi wa bakance za ka yi alkawari ga Allah subhanahu wa ta'ala an baka wa shaidi ko wani waliyi ko iyayenka to wannan shirka ne wannan shirka ne to a kula da wannan lokuta mai kyau amma kada yin ibada ta nafila sai ka kudurta kayi kyautar ta ga wani wannan ba laifi ba dama ibada kaga asalatan Allah kawai na abin da suke yi kamar lokacin layya eh sai ce wannan rafi ya so shi domin mahaifa ne
to ita batun ta ne ku dai dan juya ta mana ci gaba batun ne an makala ba a samu sabon ba to ci gaba yawwa to sai ce wannan rago tun da nan a yi gobe tun ba ya kashe rago ya ce wannan ya so shi da mahaifin shi saboda haka don mahaifin shi zai yi wannan layya na'am ladar da a cikin wannan abun don su zai yi abin da zai yi da shi Mm, to ai wannan kaga bai ciki ba bakance ba ne a gani a yi wa yi wa iyaye ne sadaka da wani abu tunda asali layya ana yin tana gawa kaga Allah yanka in zai yi shi kaga ai ya yi shi ne taqarruban ila Allah wannan bai ciki eh babu komi ga wannan na'am
irin yadda al'ada ta gudana kuma ta ɗabi'a da aka rubuta yan kwallo masu musu kuma da yan kwallo na'am aka haɗa gurfi a ce mu yan cin gurfi kaza kuma yan cin kaza na'am in cin ɗin mai wuni za mu sai rago mu yanke a yi celebration da sauransu ko mutum zai yi azumi na kwana uku da sauran masu kwallo da sauran duk ana yi mm.
su ya matsayi wannan
a to a wannan in mun yi hukunci kan cewa kwallo haramun ce yanzu kwallo za mu kalla idan mun yi hukunci akan cewa haramun ce to wannan bakance shi ma haramun ne in mu kuma mun yi hukunci kan cewa a motsa jiki ce kawai nishadantarwa ne halatta ne a yi kwallo to wannan babu komi in ma an yi shi wajibi ne a cika
Ramallah suna ji su shi wannan kahirin maki Allah ya sayi kwana uku na azumi.
Mm.
Kuma ibada ce wadda ya kamata a yi to ba.
son ya danganta eh in yana son sani saboda shirkarsa to wannan soyayya kafirci ce in kuma yana son sani saboda kawai dai ya shahara da wasa da sauransu to wannan so a na haramun ne bai kai ga shirka ba to a nan ba a yi masa bakance shi ma bakancen ya zan haramun tunda eh tunda so- bai kai ba tunda soyayya haramun ce to bakancan ma haramun ne. sai in ya so shi don addini addinin sa to wannan bakancan zai zamo zai zamo shirka tunda asali za mu ga ibadat Allah ya nufa da ita asalan in ka kalli niyyarsa amma da ya juyar da ita daga Allah kacewa ne kawwa ba lada ba ba niyyar kala da kaka ba shi ba Hmm? in na samu nasara kaza zan yanka dabba don wani ko zan yi sadaka don wani ko zan yi nafila kaza don wani to wannan shi ake magana shirka ne yana da kyau ku bambanci tunda asalin waɗannan ibadu ne kuma ana yin su ne ga Allah to don me da zaka wawa ne Hmm? daidai yake da ka je gabansa ka duka ka yi mai sujuda kaga nan ba Allah kawwa ba shi kawwa to daga nan sai sai a ce ka kafirta amma in ka ce misali in ni samu nasara kaza zan duka in yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala to kaga hukuncin sujudat ibada ce karan kanta kuma la'akari da wa ka fuskanta da ita ibada ce ina fatar ka fahimta wannan shi ne na mi kake son ka ce ba ba wanda ya magana ba wanda ya magana yawa sau da haka almuhim kawai za ka kudurta wannan bakance zan yi shi ne wa Allah ba waliyuwa ne ba kamar su wancan da ya ba da misali suna bakance ga albadawi ai har dabbobi suna zuwa da su ga kabarin za su yanka ko ba don su ci nama ba a kawai a zubar da jini saboda an ɗauki wani alkawali wa shi waliyin an je an roƙe shi an ce in bukata ta biya za a yanka mai dabba to da bukata ta biya kuma sai su zo su yanka to wannan nau'in bakancin shi ake magana to asali ma me hukuncin bakancin shi ya halatta ko bai halatta ba to shine za a yi magana a kai والنظر إن شاء haramun ya fata. Ƙirƙiro bakance to haramun ne ya kai saurayi Mm. Ka- ka- ka- ma'ana ka ƙirƙirowa shine ma'ana ka ɗora wa kanka kana jarabawa sai ka ce in na ci jarabawa ta yi kyau to wannan haramun ne Eh, haramun ne ko in matata ta haihu zan yi kaza na ibada kaza haza haram so da haka shi bakance kala biyu ne rabin sana shi hukunci daban shine wanga kashin farko to sai na biyu ammal wafa'u bihi amma cika shi to fa nau'i ibadata to shi ya ibada saboda haka in kai bakance kana da zunubi cika shi kuma dole ne in ka cika shi kuma kana da lada kaji yadda abin yake Kowane irin maka.
kowane iri inda ya ta'allan ya ta'allaka da wani abu da kake nema kasa sharai amma in ba kance ne mutulakan zan yi wa Allah ibada kaza to wannan asura ba kance ne amma ka ba kance bane to wannan shi babu komai don da kafirta shi to ya koma wajibi amma kirkiro shi kuma haramun ne, na'am Ina ga mutum ba.
Mm.
Wa ma'a tunanin na kalma.
Mm.
Wa ma'a Me nafakacin من awon أفضل zakati من أفضل من wanda zai Mm, نذري mm.
يجوزون بالنذري ما مشروعية تا مشروعية تيكينا تتكاش na ana magana ne akan cikawa shi yasa ai baka ji Allah ya yabi ba kan can ba واضح
duk inda Allah ya ambaci ba kan ce yana magana ne akan cika shi ba yin sa ba ba inda an ga ce ku yi bakanci masu bakance suna da falala kaza suna da lada kaza babu sai dai ayi magana akan falalar wa'anda ke cikawa yuhuna bin nazari kaga yuhuna eh أي أقول na'am ayyaku wanda ya yi shi to shi yanzu wanda ya yi bakance na'am shi yu'afan mm kwarai ku yana zunubi ya ba ya zai yi za a bashi zunubi in ya cika kuma za a bashi lada
wakilawa na'am su ni kuma mutum da ya azama kai ne ko in ci gwada da kaina yanzu misali in ce kullum Eh.
na tura maka da kullum zaniya mm suna da zai tsaye misali mm to shi wannan ya shiga ciki in baka ce in Allah ya baka wani abu bai shiga ba yanzu abin da an ka bi ka cikawa na in baka cika ba za ka yi kafara Mm. za ka yi kafara amma rataya shi da wata biyan bukata to shi malam ke magana na domin ya nuna in baka yi ba kenan in Allah bai baka abin ba ba za ka yi ba kuma akwai nusus da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yana zargin sa yana zargin bakancan annabi har yake siffanta shi da cewa la ya'ti bi khairin innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil to wannan malamai suka ce suka ne don ba yiwa a siffanta ibada a ce ba za ta zo da alkhairi ba to amma sai annabi ya ce shi ba kance la ya ati bi khairin bai zuwa da alkhairi amma ana fitar da wani amfani daga maruwaci kila bai da saraka to aga tun da yayi yanzu dole dai ko shi ko ko shi ibadan nan ko shi kafara ko ba haka ba to yanzu kaga dai an an tatso wani abu daga gare shi to wannan bangaren shine kawai abin yabo amma wancan janibin mazmum to sun yi hujja akan wannan hadisi yana cikin sahih bukhari na'am mm ai ba mu kai ba ba mu kai kafara ba eh in dai alwashin zaka yi tambaya bismillah amma ba mu kai magana kafara ba eh ana fahimtar wannan to wannan shine sai ce fannahayo anhu hani daga bakance ya kunu fi insha'i ka gani yana kasancewa ne akan kirkiro shi ko farar da shi man nazuru insha'an ya kunu bi qurbatin ka gani shi kirkiro in- eh, insha'in bakance ba zai taba zama ibada ba ba ibada bane ba bauta bane shi yasa an kai hukunci kan cewa haramun ne muna fahimtar wannan amma cika shi shike da alaka da bauta shike buka shike da alaka da lada amma wancan laifi ne in kai duk da akwai masu cewa makaruhi ne amma dai zance mafi inganci haramun ne saboda nusus hadisai da suka zo suka soke shi sannan ba a taba samun wani nassi da ya zo ya yabi bakance ba babu sai dai suka to dama daga cikin dalilan da malaman usul suka ce ake iya gano abu kaza haramun ne shine a samu nususu su zo suna suka abin ana siffanta shi da sifofi marasa kyau ana fahimtar wannan to kala biyu ne shi bakance eh akwai bakance akan wani aiki na halat hmm? yawwa kamar sadaka da sauransu wayanga dai da kunka ba da misalai to akwai kuma bakance akan wani abu na haram to shine yace la nazara fil amri al muharrami babu bakance akan wani al'amari wanda yake haram ne abu ne haram kuma ka ce wai in Allah ya baka wani abu zaka yi shi kuma ka ce in ka ci jaraba zaka buge kwalba uku na giya to wannan eh to wannan ba a bakance cikin shi bi nassin shari'i da nassin shari'a sai ta ce bil kafarati za a yi kafara sau da haka duka anwa'u na shi an nazaru da akan abin da yake al'amurul mubah ko al-mustahab da abin da yake al'amuru ne al-muharram to duka dai in ba a yi ba shi wancan na haram ba a yi in ka yi bakanci a kan aikata wani aiki na haram to sai kakka aikata ka dawo ka yi kafara wannan shi ne umarnin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kan cewa man nazara an yuti Allah fal yuti'u wanda ya bakancin zai yi ma Allah da'a to shi masa da'a sai ya faɗi kuma aka san haka ya ce duk wanda ya yi alwashin zai saba ma Allah kai ya saba masa amma sai ya dawo ya kafara shi kuma wancan da ya da'at tun da ya riga ya yi abin nan da ya ce shi to shi in yayi shi kenan babu kafara amma inda ya ba zai yi kafara shi kuma wanga da ya bakanci akan wani al'amari na haram to kashi sai ya dawo ya yi mi ya yi kafara ana fahimtar wannan? to
in to ba matsala ai ya za mu yi?
a ba matsala tunda ba muke yi ba miya matsala nam a sai tambaya nam Mm,
kala wanda shi ya mai nam ba a magana tauhidi Mm,
yin zai yi shi laya sai a ce ai an dai ci ba a kuma wani mai da kama shi nam
ya matsayin wannan abin da ba. ana imani da haka kuma ya wata abin da ba zai yi.
ito bincike za a yi in bincike ya tabbata akwai mayin ba ba khayal ba ne ba khurafa ba ne ba hadisu khurafa ba ne ba laifi in ko bincike ya nuna babu wani abu da ake kira maye fil alam to wannan tawahumi ne haramun ne kama yadda da abin
amma bai kai ba shi shi ba eh bai kai bai kai zuwa ga shirka ba sai in ka ba shi manzila irin ta ubangiji kama kana ganin yana da girman da yana ya- ya- ya- yana da girma da buwaya wadda za ta ba shi dama ya iya wa'annan abubuwa ta yadda ka kwaɗan- ka kwatanta shi da Allah ta fuskar gi- girma to wannan shi zai zama wa shirka na'am na'am
malam kenan tun da babu mai ta cikin alƙur'ani bai kamata da yin zunubi ne a ni ban ce ba ko ka ji na faɗa malam ban ji ina aka wani cewa akwai kyau shi ya eh ce ban ji ina aka wani cewa akwai kyau shi eh ai ba ya ce duniya.
akwai abubuwa da yawa da ka yarda da su kuma ba su cikin ƙur'ani gaskiya ne ko babu to ya an ce ka kawo su cikin ƙur'ani ba za ka iya kawo su ba amma kuma ka yi bilibin da su amma kuma ƙur'ani bai ambace su ba ka fahimta to ba dole sai ƙur'ani ya ambaci maye ba sannan za ka yarda da shi ba lazim ba ne a'a shin waƙi bincike ya tabbatar da akwai shi ko babu haza huwa in bincike ya tabbatar da babu shi to shikenan in bincike ya tabbatar da akwai shi kuma shikenan
malam ta wace hanya za a bi a gane cewa eh, bincike ya tabbatar da mai ta hanyar ai bincike shi akwai mai ta- tana aukuwa cikin mutane ko ba ta aukuwa na'am
ta ta wannan hanya za a gano in kuma an binciko an gano kawai dai gatan gata na ta shikenan
da sai ka na'am
Adam dangane da alwashi na'am ga wanda ya yi alwashi zai yi wata ibada na'am
sai ya dawo kuma da baya ya ji cewa ba zai iya yin ta mm. sai ya yi kafara sai ya kafa na'am ba kafara wace iri ce da ke kafaratul yamin irin kafarar da ake wajen rantsuwa shine ciyar da miskini goma ko da abin Na.
ya kasance abin da ya yi alwashi a kai dai Mm, ban kankani na da yawan kafara ya yi shi abin gama mm. in dai bai yi abin ba to sai ya yi kafara don mutum ce zai ba ya yi ya yi alwashi misali ba, mutum ba, ya yi a barin baga misali ya kace za ka yi alwashin za ka ba wa ne ko za ka yi sadaka da ƙwara guda ta dabino to in baka yi ba kaga sun koma ɗaruruwa a sai ka furta cikin zuciya ana ibada da zuciya kai ko a sai ka furta ba kanka in kuma baka furta ba kai ya aikace shi kenan yayi na'am mutum ne ya ce ya yi alwashi mm in ya samu tallafin da ake ba su rana na corona na'am zai azumi dubu mm ana da ya yi alwashi eh to kuma sai cikin taimakon Allah a kan da hawa eh eh ko ya zai shi azumi dubu
kafara zai dan ba zai iya azumi dubu ba to wannan yana shiga kamar ba ka ci ga wannan mutum zai yi eh bai yi ba yayi bakance kan abinda mala baqata lahu nan ba magana wai shi in kace shi azumi dubu to wai shi zai azumi dubu bai bai da iko akai ko ba haka ba kawai misali ba ka da baka taba maganin dubu miliyan ɗari ɗaya ba kuma ka ce wai in Allah ya baka gaza za ka yi sadaka da miliyan goma kuma ba- ko miliyan guda baka taba gani ba kuma ka ce wai in ni ci jaraba zai sadaka da miliyan goma to baka baka da iko game da wannan na ji fata wani malami ya ce wai azumin zai amma wannan ba zance ne na hankali ba Eh, sai dai ya dawo ya yi kafara ita za ta zama masa karkarar zunubi akan abin da ya duk wanda ya bakance kan abin da bai da iko ya ciyar da miskini goma an gaci eh ya ba su abinci su ci su ƙoshi ko ya yi musu sutura su goma Mm. na'am Mm, kawai babu bayi yanzu na'am eh na'am wanda yanayin ya ɗaya mishi kunci kuma aka yi rashin sa'a na'am ya samu abokanan da sun kaje sun kaje shi wani wani malami da suna ya ɗan wani kunci ne ko da za a yi kar a yi labari don sai ya canja lokaci kawai ka ambaci hukunci sai sai aka ba shi laya bayan an ba shi wata laya dai kuma ana karatun balaga amma bai ba ta yi na'am to da ya aiki da ita ba kuma daga baya to shi ya yanayin ibada ta yi za ta koma tun da an yi bayani ba ya tafi ba ya je an bashi an ba shi ya yi shirka man ataka hinan aw arrafan fasalahu an shay'in faqad kafara bima zuwan ma zuwan ba wai yayi aiki da abin da yake ko da bai yadda ba shile shile hin da ban yake a ai yanzu tunda ya ansu laya ya yadda Eh, amma in ya tahi boka ya faɗa mai sai ce kai boka ƙarya haka mai yadda ba to wannan ya kubuta amma tun da ya karɓi layit daga baya da ya canza shawara ko wasu dalilai suka hana mai ya ɗabbaka ai- aikin abin don in bai dawa bai karɓi to me fa'idar karɓa laya to wannan shi ne na'am eh eh aka ce zai ciyar da miskini na'am ko sutura ko kuma
na'am na'am wannan yana da zaɓin ya zaɓi wanda ya ci cikinsu uku yake da zabi na hudu kuma sai in uku din kowannensu ya bawaya shi ba zabi ba ne waɗanda yake da zabi shine ciyarwa ko suturcewa ko 'yan tabawa waɗanda su yake da zabi ya zabi wanda yake so in duk sun bawaye su duka to wannan sai ya dawo ya azumin kwana uku na'am wa alaikumussalam na'am mutum na ya kurcin cewa in allah ya kasance ya samu aiki albashinsu na farko na'am zai tsawo burin karaci Na'am.
sai Allah ya hukunta ya samu aikin albashi na farko kuma bai sayi burin ya ci ba eh to ni hukunci ke to cin guru ba ibada ba ne saboda haka wannan annazuru ne ala alal mubahi bakance ne akan wani abu na halat wanda babu lada babu babu zunubi babu lada babu zunubi hmm? to saboda haka yanzu abin da zai yi sai ya dawo ya yi kafara eh kafara an kabe shi don shi ba kan ce da kayi shi to ɗayan biyu ne immal wafa wa immal kafara dole sai an yi guda kowane iri na yana da kyau ku kiyaye wannan ka'ida da kayi ba kan ce immal wafa'u in abin mai kyau ne me ma'anar mai kyau ko wajibi ko musahabi to wannan zaka cika in kana iyawa kafaran shine ciyar da miskini goma mudun nabi mudun nabi zai ciyar shine zai ba da a sa'i hudu da rabi kenan eh su zai bayar su an mudun nabi goma na'am na'am akan wanda ya je wani bukayen salaya eh da bayan yi da dama kuma ya shigo ya dawo ya kasa ya bai aiwata da abin da ce ba eh shin wancan aikin nashi da ya riga zai dawo ko ko shi ke a bai- bai dawo a ita tuba in an yi ta to ko ka dawo musulunci wancan abin ya riga ya tafi Mm, ba zai dawo ba sai dai abinda kawai tuba za ta iya masa ta rushe zunubi al-islamu ya ji ba ma kabla shi ɗaya abinda zai mai amma lada ba za ta dawo ba duk rubban da ya kuma suna nan da can da eh an shafe Mm.
ya dawo da shi ya dawo rash banda alhuquq abin da yake bainahu wa bainallah ya goge amma duk abin da yake tsakani ne da halitta to yana nan Na'am. to na'am ku bari mu ji tambaya a basu rutu na'am bari yi tambayo guda na'am Eh, wanda magana na ya dani wanda ya zama shi kuma rasul da gari na'am ya zama rasul da gari ya ce ya hanso la ya tura shi ake ba shi da shi Mm, kuma da shi da shi na ake bi a su mm.
ba don ya yi da ita kuma ya zama guda kan a babu cilastawa mi a cilastawa cilastawa ba kai ɗaya za a yi laƙi kan cewa cilastawa cewa ya an kai in bai ce ba za a kashe shi ko za a azabtar da shi to ka san abin da suka ce mai su wanda suka wanda ya tura shi Mm.
cewa in bai ce ba to akwai wasu ku na surutu ku bari a yi- a gama tambaya da Allah Na'am.
akwai dukiya ta da hannunsu Mm.
cewa in bai je an so don su ba su a gane su sun kai in bai je an so ba ya san ya hasara wannan wannan ba shi da sa'a bane
na ba shi da sa'a bane saboda haka ya yi ta'awuni alal ismi ya yi ta'awuni alal ismi na shi ba za a ce ya kafirta ba tun da bai yarda da abin ba amma dai ya yi atta'awun alal ismi wanda shari'a ta hana ya yi haramu amma su da suka yarda da abin su sun kafirta ko da wasu suka tura su ko ba su ce ba bi mujarradin wannan itikadin nasu sun kafirta da yanzu wanda sun ka tura yana wakiltar su ne yana wakiltar su ne na'am to sai mi Hmm? to shi shi ke nuna har yanzu tauhidin yana da matsala Hmm. tambayoyinku shi ke nuna har yanzu akwai matsala ga tauhidi ba gane tauhidi Allah ya sawaƙi to bari mu tsaya nan tunda awa ɗaya ta yi sai mu shiga fiƙihu insha Allah mun dawo sai mu ɗora baiti na 117 subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah